gaba da wato ita ma ɗalibanmu mai albarka ma da ma Fatima, Fatima Haruna Shehu Ahmad. Za ta yi aure da shi kan mijin nata shi ma ɗalibin pharmacist Nasir Aminu Sani. To kusan zai iya cewa tuwo na mai daɗi. Sun nemi a a ɗan tunasar wanda ni sai da na gaya wa ango da amarya ɗin na ce ba dan ne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina ba na ce ku dai iya sanin da nayi muku wala da zaki ala lahi ahadan ba buƙatar sai sai an sai an ce muku wani abu to amma shi aure ba wai hankali ba ne kawai a ce ai wani mai hankali ne sai ya shiga ai bai san me ya ce don matakai ne ake bi mataki na ɗaya da na biyu da na uku kuma yawanci ba a gane nagartar mutum sai ya yi aure yanzu za a zo a kalli mutum a ce kaga wani ƙa'ai wani lafiyayye ne mai haƙuri na kan tambaye su sai yana da aure na ka ce babu yanzu za a kuma da shi domin har yanzu ba a san waye ba sai ya yi aure to insha Allah ta'ala muna tare da ɗaya daga cikin malamanmu na wannan makaranta kuma malamai a unguwa da gari gaba ɗaya Sheikh Muhammad Gali Hannafi waɗanda wato kusan zan cewa da iyaye ma sun san shi duka ballan tana ƴaƴa to sai muka nemi alfarmar malam dan ya tunasar kisa ba mu bashi maudu'i ba shi zai faɗa da kansa amma dai ya san munasabar aure ce kamar yadda aka nema ana so a yi tunasarwa domin illar da muke gani shi aure musamman a ƙasar hausa da mutum da ya zafi ya yi yaki ya bar ƙasar gaba ɗaya idan yana shan wahala matuƙa ana wujuddiga shi da a ce yadda ake bayanin ɗaurin aure haka ake bayanin matsalolin aure da yawa wasu sun samu turoma sai an cire musu sha'awa da kwaɗayin aure amma ɗaya daga cikin dalilan da ya janyo ne yawanci masu yin auren ba su san me hikimar yin auren ba shi sa ake so ko da yaushe in abin ya zo a rika tunatarwa in azumi ya zo za ku ga ai kokari a tunatar da al'umma cewa ga abin da azumi ya ɗauka idan aikin hajji mutum za shi za ga wataƙila ya karanta littafin aikin hajji ya kuma biyawa amma ba zai mai da hankali ba sai lokacin da ya ga visa ta fito sai kuma hankalin zai daɗi jikinsa cewa ya fa kamata a koyi aikin nan kuma da ya biya ba ka mai da hankali matuƙa a kai sai lokacin da abin ya shafe ka to ta kila yanzu an da amarya sai sun fi kowa fahimta ko wanda yake kan gabar sai sun fi kowa buɗe kunnuwa don su ji wani irin challenges ko daɗi za su gamu da shi abin da ya shafi aure wannan gane ne zan yi abin magana zuwa ga Malam Muhammad Gari Annabi domin ya wato tunatar da mu akan wannan matsala mai girma muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya rubu da hannayensa Allah mu ɗauki sarki ya wani ikon amfani da abin da za mu amarya tana nabi ta ƙara zuwa ke bayan amarya ce daidai ke nan ga wata amarya ce ma wata biyu to kaga zai yi in ki zai ki da kyau yauwa in ta zo ta kare masa jita malam fadda da shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci da albarka a wannan masallaci na salafiya gangan fasa don tunatar da kawunanmu akan abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci. Bisa ka'idar Allah wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin. Kamar yadda ɗan Adam bai gajiya da ci ko sha baya iya rayuwa ba tare da iska da zai dinga shaka ba to kazalika dan adam baya gajiya ko kosawa ko wadatuwa ga barin shi sa Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa lokaci daban-daban ya kuma saukar da littattafai masu kunshe da tunatarwa da wa'azantarwa da faɗakarwa da jan hankali saboda ɗan adam daga cikin sinadarin da yake bukata a rayuwarsa ke gina jikinsa ke gina ruhinsa akwai wa'azi wannan yasa bayan annabawa sun ainihin wato an gama aiko su ta hanyar aiko farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu magada annabawa sun ci gaba da biyo bayan annabawan daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in har zuwa ga malamai da suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa yau da muke magana wannan yana nuna maka cewa lallai dan adam yana bukatar wa'azi lallai lallai dan adam shagalarsa da gafalarsa ta kai makura da lallai yana bukatar a faɗakar da shi shi yasa malaman tarbiyya suka ce shin wai shi dan adam dama can lalatacce ne aka aiko annabawa aka saukar da littafai don gyara shi ko kuma a gyararre ne daga baya yake samun tuntube a kan hanya sai a aiko annabawa don su gyara masa wannan tuntuben su yi masa ainihin wato kalikanci su gyara shi su mai da shi ainihin turba mai kyau to malaman tarbiyya sun kasu gida biyu game da wannan tattaunawa wasu sun ɗauki na farko wasu kuma sun ɗauki na biyu duk da cewa kowanne cikin ɓangarorin malaman suna da dalilan da suka dogara da su amma akwai waɗanda hujjarsu ta fi ƙarfi cewa ɗan adam dama can ba mai kirki ba ne yana da wasu halaye da wasu ɗabi'u waɗanda ba masu kyau ba in ka mu'amalanci ayoyin alƙur'ani za ka ga Allah ya buɗe sufofinsa da yawa a cikin alƙur'ani shi sa suka ce wanda yake bai da matsala kwata-kwata shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kuka duba lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi bayan ya zo duniya cikin abin da muka samu a tarihi ingantacce shine lokacin da yana ƙarƙashin kulawar halimatu sa'adiyya lokacin da take renansa mala'ika jibril ya ji shi ma ya masa wani wata tiyata ko wani operation inda ya fito da ainihin wato zuciyarsa aka fitar da wani abu aka wanke aka mayar to wannan shi yasa shi sai ya zama kamili ta kowace fuska amma duk wanda ba shi ba kana iya samun sa da rashin kirki ko rashin nagarta ko gafala ko shagala ko wani abu kama da haka wannan yasa dole dan adam yana buƙatar wa'azi ko da malami ne mutum yana buƙatar a yi masa wa'azi ya yi wa ladina amanu ani Allah ta'ala ce ya waɗanda waɗanda suka yi imani ko ƙara yin imani wannan yana nuna maka cewa babu wani wanda ba za a yi masa wa'azi ba saboda ya kai wata mataki ko ya kai sidratul muntaha da yake ganin a ilimi ko a wani fage da haka matukar dan adam ya yarda shi dan adam ne mai rauni mai tawaya to lalle yana buƙatar duk sanda ya ji ana wa'azi da shi ake kamar yadda magabata suka ce duk sanda suka ji an ce ya ayyuha alladhina amanu to sukan kasa kunnuwa dan ɗayan abu biyu tunda Allah ya yi kiran masu imani kuma kana sa ran Allah ta'ala ya saka cikin kunshin masu imani to wannan kiran ya shafe ka ko dai Allah ta'ala yana so ya ja ya baka wani umarni ko ya saka kai wani abu ko kuma Allah madaukakin sarki yana kokarin jan hankalinka da hana ka wani abu da haka ya ayyuhal ladina amanu takaci kuma kaga Allah ya maimaita su da yawa wurare da yawa wajen 80 da wani abu cikin alqur'ani wannan yana saki tabbatar mana da cewa lalle muna buƙatar a ci gaba da tunatar da mu da haka wannan ibada ta aure gaskiyar magana ba a iya gama ta kuma wato ibada ce wanda tana da faɗin gaske kuma karantar ta a littafi kadai baya wadatarwa da buƙatar kamar yadda malam ya ambata tana daga cikin ɗaiɗaikun ibadun da karantawa kadai baya iya nuna maka yadda take in ba shiga kai cikin ta ba kamar irin su aikin hajji da wasu cikin ibadu wanda za ka iya karanta su amma an ka shiga fagen kuma sai ka ga ashe karatun baka gama gane shi ba baka fuskanci inda ya dosa ba kila karatun yayi gabas kai kuma kila fahimta ka tayi yamma to daga ciki akwai aure gaskiya da yawa yanda ake fahimtar sa ko ake karantar sa to in an shiga cikin sa kuma akan samu wani lokaci kaga abubuwan sun sha bamban da yanda ainihin wato mutum ya fahimta wannan yasa lokaci lokaci in irin wannan munasaba din ta kama da buƙatar a samu wanda shi bayan ya karanta din kuma kila yana da experience a aikace akwai abinda kila karatun sai ya fi fitowa yadda ya kamata saboda shi bayan ainihin theory din kuma kila yana da wato practical experience akan wannan abin da za a yi magana da aka ji sanda mutum zai yi magana akan abin da wato idansa ya gani kunnensa ya ji harshensa ya ɗanɗana kila ma duk hawasul khamsa ɗinsa duk sun ji yadda abin yake to wannan gaskiyar magana kamar ainihin abin da ya shafi wato ilmul yaqin ainul yaqin da kuma haqqul yaqin yanzu in aka zo aka ana ce maka bayani game da misali malami ya zo ya ce maka ko wani wani dan itace da ake kiran sa lemo wato yana da ɗanɗano iri kaza launinsa iri kaza ne sannan wannan girmansa ya kai kimanin kaza sai ya ce muka bayani haka da ka ba tare da ya ɗauko lemo ya nuna maka ba to la'alla a cikin mutanen da ake yi wa bayanin menene lemo watakila wani tunaninsa ya ba shi cewa lemo ya fi yadda lemon ya ci girma wani kuma kila yana iya fahimtar lemon yadda aka kwatanta shi zaƙinsa ya wuce yadda ake tsammani ko ya wuce yadda yake da sauran abubuwa sai suka ce kaga yanzu wannan an ba mutum ilmul yaqin an yi masa bayani shi ma kila zai iya zama ma haye wani bayani tunda za ga wata mace aure ita ma tana yi wa wata bayani bayanin aure duk irin wannan ilmul yaqin baki yi ba amma kila kin yi karatu sai a tara miki mata ce ki musu lacca wata ta yi shekara goma da aure wata ke baki taɓa yi ba kina ta kuma bayanin aure to kaga irin wannan sai kayi hattara kamar yin magana ne akan jinin al'ada in dai kai namiji ne malami to gaskiya in aka sa ka kai lacca akan jinin al'ada to banda karatu kana buƙatar ka ɗan yi tattauna da wasu cikin mata a dan ko kwanan baya an kawo min wani wata ƙabiya wani malami suka ce duk abin da yake karanta ba haka ba bayanin da yake musu su sun sani wala yunabbi'uka mithlu khabir su sun san bayanin da yake yi ba irin ba haka abin yake ba so suka ce da Allah ko za a ɗan ja hankalinsa game da wannan bayanan gaskiya da yawa da yake game da tsarkin mata da waye ba haka ba to kaga su sun san kansu kuma shi da baya cikin su sai ya tsallako kuma ba tare da wannan da ilmul yaqin yake da shi to da yawa na haga akwai wanda martabar ilimin su iya ilmul yaqin ma'ana sanin abun ne haka an yi bayanin aure wata ibada ce da ake kaza ake kaza ake kaza iya wannan yanzu wanda bayan wannan karatun da aka bashi na lemo wani ɗan itace ne mai sufa iri kaza mai ɗanɗano iri kaza girmansa kaza ne mulmulalle ne kaza ya samu ilmin ya ke sai kuma washe gari sai aka baka ce jiya an karantar da kai mai lemo mai lemo kila ya bayanin da aka yi masa jiya sai kuma aka buɗe leda ko jaka sai aka ce to ka ga lemo yanzu ya samu mai ainul yaqin ta samu ainul yaqin yanzu in da tunaninsa ya tafi wani guri game da menene lemo yanzu an nuna masa ne yanzu wannan ilimin nasa ya karu akan ilimin sa na jiya domin ilimin sa na jiya ya takaito akan me ilmul yaqin yanzu kuma yau ya kuma ƙara samun wani ilimin na ainul yaqin yanzu idan sa ya nuna masa menene lemo to kila kuma a mataki na uku da aka zo sai aka yanka lemon sai aka ce shakaci yanzu ya samu mai haƙƙul yaƙi yanzu ba shi da wani kokwanto game da menene lemo saboda ya san shi a ilmance ya gan shi da idansa balma ya ɗanɗana ya ji don haka wannan babu wani abu da zai buyar masa game da sha'anin lemo kuma in ka zo ka ɗauke shi ka kai shi wajen yara ko ɗaliban da ba su san lemo ba ka ce ya yi musu bayani game da me ake nufi me lemo ya kunsa ko menene lemo lallai waɗanda za a yi musu bayanin za su samu fa'ida fiye da wanda shi ma ilmun yaƙin kawai ya samu game da lemo wannan matsalar ta aure haka take tana da faɗin gaske kuma iya gudunka iya shagarinka ake cewa ma'ana iya daɗewarka a cikinta iya sake samun ilimi a ciki kana ƙara nausawa ciki ilimin da bai bayyana gare ka ba jiya da shekarun jiya sai ya bayyana gare ka a yau dan abokin zaman nan naka ba mutumin da yake da wahalar fahimta da ganewa irin ɗan adam so zaman da za ka yi da shi shi yasa wani lokaci in yi maka wani fejin sai ka ji wannan fejin bai taɓa ma irin sa fejikan da ka san shi da shi har yanzu baka gama sanin sa har yanzu ai ba je ƙarshen littafin shi sa iyayen mu suke cewa aure sai haƙuri wannan gaskiyar magana haka ciki sai ka yi haƙuri da shi sai ya yi haƙuri da kai sabida warware ka gaba ɗaya to ba lokaci da ake iya gane ka kai ma ba zai gane ka ɗari bisa ɗari ba akwai wasu ɗabi'u waɗanda suke jibiliya akwai wasu ɗabi'u iktisabiya ne ma'ana akwai ɗabi'un da dama can tiran gini tiran zane haka ka san shi haka ya tashi haka yake kai ma haka kake akwai kuma wasu ɗabi'un waɗanda iktisabiya ne yanayi ne ko environment ko situation ko cakuɗeɗeniya da wasu mutane to wannan kuma mutum kan sake tsohurwurtar wasu ɗabi'un waɗanda ba na asalinsa ba da haka waɗannan abubuwan su ma suna daga cikin abubuwan da suka ga ai inda wani an fahimci ƙarshe al'amarin haka zai kasance ina da ba ba shi aure ba me yasa ake yin aure sai daga baya a zo kuma ga an rabu ba daɗi ai rashin ilimin gaibu ne ba a san wannan mutum ba ko ba a san hakikanin ɗabi'unsa da halayensa ɗari bisa ɗari ba to wani sai kaga sai an kulla sai a kuma gano ya warware wasu cikin fejikansa ko ya buɗe wasu shafukan sai a ga gaskiya wa'annan shafukan suna da wahalar karantawa suna da wahalar fahimta wannan yasa kamar yadda na faɗa iyaye suke cewa sai an yi haƙuri wannan haƙurin gaskiyar al'amari shine jigo shine jigo yana taimakawa yana ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen tabbatuwar aure da zaman aure da ɗorewar aure lallai sai an yi haƙuri wannan gaskiyar magana haka take don haka idan mun fahimci wannan to duk sauran al'amura za su zo mana ne da sauƙi tunda mun fahimci root ɗin shi sa malamai suka ce kuskure ne ka zo ka ce matsalolin aure sai dai matsalolin ma'aurata shi aure in fasin ba shi da matsala kar ki zo ki ce aure yana da matsala saboda kin shiga matsala ko wani naki ya shiga matsala a'a shi aure yanda Allah ya tsara shi ba matsala ta tare da shi sai dai ana iya samun matsalar ma'aurata shi sa wani malami na taɓa jin sai ce ana kama wani littafi aka ce duba matsalolin ma'aurata ya ce tun daga sunan ma shi ne yin littafin a ce matsalolin aure ya ce sai dai a ce matsalolin ma'aurata saboda ka ce matsalolin aure kamar kana jingina matsalar zuwa ga shi abin da Allah ta'ala ya ce a yi shi akwai hikima saboda haka ya Allah ta'ala zai kawo mana abin da akwai matsala ya Allah zai shar'anta mana abin da zai wahal da mu bayan ayoyin alkur'ani sun sauka cewa Allah yana nufin mu da rahama Allah yana nufin mu da sauki Allah yana son mu Allah ba mugu bane Allah karimi ne kuma ya zai kawo mana wata ibada kuma ibada ce wanda ba kasafai dan adam ke iya rayuwa ba ita ba kuma in har dan adam ya rayu ba ita kuma in ba sa'a ba kuma kakan samu wawa keken gibi da na kasu ta tare da shi to irin wannan ibada wadda take tana da jibi da al'amuran yau da kullum na mutane kuma a ce matsala ce da shi wannan gaskiya ba haka wani shi yasa kuskure ne ma a dinga zuwa a ce za mu tattauna akan matsalolin aure sai dai a ce matsalolin ma'aurata saboda haka duk matsalar da ka gani a cikin aure ba daga auren bane daga ma'auratan ko dai matsalarsa ko matsalarta ko matsalar su su biyu ko kuma kila akwai matsalar third party ka san ba mai matsala a aure irin third party third party third party yana da matsala wani lokaci sai ga wato ita matsalar kamar yadda na sha faɗa tourist ce ba a gidan aka kindishe ta ba daga waje aka hauro da ita to saboda haka kaga kenan yanzu sai in aka zo aka kalli aure ya rikirkice al'amura sun fara tabarbarewa zuwa za a yi dirasa akan ma'auratan ba akan auren ba in za a yi research sai a yi research in iyaye za su suna so su gano matsalar ba auren za su tafi ba matsalar ma'auratan sai a kalli daga ina matsalar take in daga namijin ne a ce to kaga shi aure dai rahama har aure wato farin ciki aure nutsuwa ne aure kwanciyar hankali ne aure albarka ne amma ya aka yi kuma kuna ku ya zama haka to mun fahimci matsalar ga inda take kai ne kake kaza kake kaza kake kaza wannan abu da kaza da kaza virus ne in suka shigo cikin wannan matsalar rayuwar to lalata tafiya suke yanzu inda za a magance a samu strong antivirus a magance wannan virus din da ya shigo sai ga auren ya zauna kalau wani lokaci kawai tare matsalolin za yi dama daga waje suke fitowa da an rarrafa kofofin shigo wasu sai ga aure ya zauna kalau shi sa wasu iyaye in aka samu dattawa in suka fahimci mai kosin din matsalar third person ne sai a ce kakka ƙara zuwa gida ko kuma shi in namijin ya fahimci ga mai kosin ɗin matsalar sai ce a gaya wa na ko wata ta ƙara zo masa gida saboda ya fahimci wannan ita ce matsala to don haka za ga cewa in muka fahimci waɗannan abubuwan tun da dai aka ce a gina auren akan ƙauna da soyayya kuma an gina duk da cewa haƙiƙanin ita soyayyar ba a iya gane ta a kuma fahimci ta sai yawara duk abin da ake yi introduction sharar fage ne har yanzu ba ce komai ba kasanto su shekara biyu ko shekara uku yana zuwa suna ta gira wannan duk sharar fage ba a yin soyayya ta gaske sai bayan an yi aura don haka abin da nake so mu tafi a kansa a wannan tattaunawa tamu a yau me yasa muke yin aure kila sanin dalilin da yasa za ka yi aure kai da baka yi ba sanin me yasa ka yi aure kai da kake ciki kila wannan na daga cikin abin da zai dan taimaka domin idan mutum ya jahilci abu to ba lalle ya ci gajiyarsa ba kuma ya kure shi kuma mutum zai ta faɗa da abin da ya jahilta. To da haka idan wanda zai shigo ya san me yasa zan yi aure ya kamata wannan tambayar in ba wa kaina amsa. Rashin manufa da shiga cikin aure ba tare da manufa cewa me yasa zan yi auren ba, to wannan shi ma matsala ce mai cin gashin kanta. Kamar mutum ne ya je makaranta ba ya kayan karatu. kamar mutum ne tafi gona ba kaya ba fatanya ba lauje ba ainihin adda ba komai ya tafi gona kuma ya ce noma ya je to haka wanda shi ma ya shiga wannan fage na aure bai ma san menene auren ba kuma bai san ina manufarsa ba a cikin auren to shi sa malamai sun tattaro abubuwan da yake sa a yi aure da yawa amma na san lokaci zai matukar wahala ya iya barin mu mu yi su duka amma insha Allah zan yi kokari dan taba wasu daga ciki waɗanda insha Allah ina ganin idan mutum ya san me yasa za mu aure ko me yasa muka yi auren insha Allah muka samu wannan amsar to kila wannan yana daga cikin fitilar da za ta haska mana hanya insha Allah ta'ala abu na farko Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana game da annabin Allah Adam alaihi salam lokacin da Allah ta'ala yake gaya wa mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ta'ala ya ce wa mala'iku ina so in sanya khalifa na khalifa ta a bayan kasa har zuwa ƙarshe amma dai muhallu shahid shine Allah ta'ala ya sanya annabi Adam a ban ƙasa ya zama kalifarsa kenan ni a matsayina na ɗan annabi Adam ke a matsayinki na ƴar annabi Adam kenan duk muna zaman khulafa kalifofi na Allah madaukakin sarki a bayan ƙasa dan haka Allah ta'ala yana buƙatar mu a ban ƙasa saboda wata hikima yana buƙatar mu a doron ƙasa don mu yi masa wasu ayyuka da haka yana buƙatar mu raya wannan ƙasar wadda za mu zauna a cikinta to ya za a yi wannan ƙasar ta rayu cikin hanyar da Allah ta'ala ya samar ingantacciya ta rayuwar ƙasar sai ya shar'anta aure sai ya shar'anta mana aure domin ta hanyar auratayya dukkaninmu muna da masaniya ta nan ne ake samun zurriya shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai ya halicci na Hawwa domin wannan manufar da hikimar ta Allah madaukakin sarki ta zamanto ta tabbata a ban kasa shi yasa sai Allah ta'ala ya shar'anta mana auratayya sabida yana so mu cika duniya mu zama khalifofi a ƙasa sannan sai sanya wannan ibadar ta aure ta zamanto kubutacciya daga wahalhalu ibadar ta zamanto kubutacciya daga dukkan wasu sharuɗa masu wahala kubutacciya daga wani ƙaidi da dabaibai duk wanda ya san me ake nufi da aure a musulunci ya san babu wasu sharuɗa masu wahala a cikinsa babu wani tarnaki ko dabaibayi da zai hana ruwa gudu wajen yin aure babu balma an kawo sauƙi da sauƙaƙawa da rangwame wajen yiwuwarsa domin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ga hikima to kuma Allah baya cikin hikimar Allah ya kawo abin ya zama mai wahalar yiwuwa mai wahalar samu ba kasafai ake iya samun dan adam ya yi shi ba ba wannan ya saba da hikimar Allah abinda kawai ake bukata a samu muwafaka tsakanin ma'auratan sun dace da juna sun amsa wa juna sun yadda da juna suna son juna iyaye sun yadda da wannan haduwar sun yadda da wannan tarayyar to shikenan sharuɗan da ake bukata wajen aure ba su da wahala rukunan auren in ka ji su dudu ba su fi biyar ba duka in ka tattara rukunan aure ba na jin su wuce guda biyar in ka cire sadaki ka cire shaidu ka cire wali ka cire siga ka cire mahalli don an ce karo wani kuma kila sai kai dogon nazari dan a nuna maka ba a so aure Allah bai kaddare wahala ba shi sa rukunan da kawai za su rike maka aure yayyu biyar ne babanta ko majibincin al'amarinta ya zama waliya yadda zai aura ma ita gabatar da sadaki har tattaunawa malamai suka yi game da sadakin nan a yi masa kaidi ba za a yi masa kaidi ba wanda zance mafi inganci ba shi da kaidi liyun fik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah wanda yake da shi da yawa ya zo bayar da yawa alhamdulillah wanda ba shi da shi da yawa ya ba da iya abin da yake da shi shi ma karba ake sannan aka ce a samu shaidu shi ma don kar a tara wa mutane gajiya wannan invitation da ake raba a rabo mutane da al'amuransu inda za mu ɗauki koyarwa a biyu ba wanda za ka wahala shi aka yi mutum biyu sun isa su zama shaida ga babanta ga ka ko wakilinka ga shaidu mutum sun isa a cikin ɗan zaure za a iya ɗaura aure kowa ya tafiya sa wannan gangan ko taro da ake shi sa muke ta wahala in ka duba duk wahalhalin da ake sha a aure ba Allah bane ya shar'anta wa mutane ba Allah bane ya dora wa mutane mutane ne suka ji suka gani ai ta dage-dagen aure ai ta faman abin nan ɗin aure wannan mutane ne suka ga dama suka saki abin da Allah ta'ala ya shar'anta mun suka kama nasu shi kuma ka'idar Allah idan ka ka saki hanyarsa to in ka kama hanyar da za ka wahala sai ya rike maka hanyar sai ku ta tafiya don haka aure sai zaman to khaliyar kubutaccen abu ne mina ta'idat babu wani tarnaki ko da baibai a cikinsa sannan babu wasu sharuɗa waɗanda suke masu wahala muwafaka ake so a samu tsakanin ma'aurata a samu sahalewa daga iyaye ko waliyan ko waliyin a samu shi sannan ya zamto an gina shi har abada in aka ce har abada mutuka raba ake nufi shi yasa musulunci ya hana temporary marriage musulunci ya haramta auren mutu'a auren jika ka dawo in har majibinta al'amura sun fahimci a cikin sharaɗin auren akwai iyakan lokaci ba za a ɗaura shi kuma ko an ɗaura shi za a warware shi kaga kenan ashe aure yanzu jiya wani ya kira da waya ya ce dududu auren a february aka yi shi wata nawa kenan malam a february aka yi shi farko suka yi rigima ya mata saki uku gaba ɗaya ɗan duniya ya saki ya kura akwati kawai ya mata saki uku maka ta malam abdullahi ya zo kuma aka yi ta faman shiga ya za a nemi fatawa mai sauƙi ya za a ya za a aka samo fatawan malaman da suka ce saki uku a kalma ɗaya suke ɗaya ne aka sake aka dawo mata matar ba a daɗe bai sake mata biyu lokaci ɗaya fa February fa wallahi al'azim malam jejiyar na jiya da ya yi biyar ɗin to yanzu abin da ya sa aka kirawo ake tambaya ya sake yi bayan wannan na biyu bayan biyun da ya kuma yin wani to wannan na ƙarshen shi ne sai ce wai ba ita ta ce saki ne ya yi amfani da kalmar saki shi kuma ya ce ba haka ba to shi ne ake neman mafita shi za ta koma tun da bai ya ce shi ba saki ba ne ko ba za ta koma ba na ce to Allah dai shi ne masani amma ko ta koma in ma bai yarda da wannan mai shigo ba sai ya yi wanda yake na haƙiƙa ce sai ya kura a daka zai ba ai tun da ya fara in ma an masa wannan sassun kunne na ce mutumin da ya uku aka nemo masa sauki aka ce ɗaya ya kuma yin biyu ana a cizon mumini a rami da su su saboda haka shi aure an gina shi ne alatabit halatta abib ne shi yasa na gaya muku musulunci ya sa buldoza ya rushe auren da yan shi'a suke auren mutuwa babu shi babu wani aure na wata ɗaya ko sati kaza ko shekara kaza ko shekaru aka ɗiba in dai an yi musu ƙaidi ya zama auren mutuwa abu na farko kenan me yasa muke so mu aure mun ji manufa ta farko manufa ta biyu al'iffa daga cikin abin da yasa ake yin aure akwai kame akwai kame akwai hadithin abdullahi dan mas'ud hadithin da imam bukhari da imam muslim suka ruwaice shi mashhurin hadithi ne hadithin ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya kutan taron matasa dandazon matasa shine ma'ashara shabab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ba'a a cikin ku ya aure yana daga cikin abin da ba'a daga kafa ba'a jinkirta lokaci yayi akwai hali kawai a yi a wuce gurin karatu baya hana kuskure da ba karatu baya hana yin karatu baya hana a yi aure a dora haka ake a ba a ce a sai an gama karatu sannan ya aure wannan ba daidai ba ne domin ita iffa ɗin so ake a samar da ita at any moment so a gara a yi a ɗora galiban in ka karanta tarihin musulunci duk wanda suka yi suke da ilimi da auren su suka yi ilimin su ba wanda za a ce wani wani sai ya sai ya gama karatu sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza ita wannan gariza din ba ta jira wannan ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicci dan adam ne ita ba ta wurin ba ta ba jira ba ruwanta da kai dan makaranta ne ita ba ruwanta da anakan lawo ne kai ko ke ustazi ya ce hijabai ne ka bai ba ruwanta da wannan su su da haka daga cikin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a wanda duk ya samu istita'a ya samu iko na ba'a me ake nufi da ba'a suka ce yana da abin yi ba wai sai yana da abin yi mai girma ba ko satin da ya wuce na dan yi wa wani dan boko injiniya ne electrical engineer ne wajen shekararsa kusan arba'in bai aure ba ina nake ban shawara wai abin da ke ce masa ka tambayi dukkan ma'abota iyali Allah da rike gida daga Allah ba azanci ba ne sai dai in ka shantamo rayuwar da ta fi ƙarfinka amma ka yadda da matsayinka Allah zai taimake ka za mu karanta hadisin da annabi ya ce mutum uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su daga ciki akwai wanda ya aure don kai shi da taka da haka kana da sababi kana da abin da za ka rike iyali kai aure kin samu abokin zama ka a ce sai kin gama karatu sai kin je kaza sai kin kaza a ai auren aka yi auren a dora babu laifi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake da ba'a ya aure domin babu wata hanya da ta taimaka maka akan ustazanci da tarbiyyar da ka samu a gidanka a gidanku irin kai aure ba hanyar da ta taimaka mutum ya je da kallakan babu hanyar da ta fi taimakawa mutum kada ya fada lalata irin aure babu ita inda akwai da musulunci ya kawo amma hanyar da musulunci ya kawo ko kayi kwaskwarima ko kayi mata kwana to in ba a yadda kana shigantaka a waje ba to kana shigantaka a wayarka akwai mutanen da wayoyin su password ko ina an kulle an kulle facebook an sa password kaza an sa ta an yi password din ko ina wannan tsaron na menene su saboda haka wannan ita ce hanyar da ta fi taimaka wa ɗan adam ya kame kada ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba a samu iko babu ba a ɗinke sai manzo Allah ya ce fa alaihi bisau sai mutum ya dinga azumi azumin kuma ya danganta da irin karfin sha'awa ta mutum wani zaka ɗora shi ka san kaman likita ne a asibiti kaga za a kalli karfin cutarka ba ka magani wani sai a ce sha ɗaya da rana ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare wani kila biyu za a ce sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare wani kila za a ba shi na kwana uku a ce kar shi kenan da kwana uku wani za a ba shi sati biyu wani kila ma bayan sati biyu in ya dawo kuma ƙara masa wato dose ɗin shi sa wani sai ce malam ina yin azumin amma sha'awar ba ta daina damun mutum a'a dose ɗin ne na azumin ya yi karatu wani sai ya ɗauki litinin alhamis wani in ya ɗauke shi a haka yakan samu daidaito da balansi na waccan matsalar da yake fuskanta kafin Allah ta'ala ya bashi wani sai ka bashi shawara ya dinga siya mu dawud wani ka ce to in kai azumin kwana biyu ka huta kwana ɗaya kai wani ma sai ka ce dinga siya mu dawud yau in kai gobe ka huta yau in kai gobe ka huta saboda kuma mutum yana nan yana ta addu'a yana ta fafutukar nema in ka samu sai ka sauka daga kan azumi dama shi wato alternative ne aka baka a ƙarƙashin wannan akwai hadithin abi huraira radiyallahu anhu wanda hassanahu al-albani shek nasiruddin al-albani ya hassana shi manzala ce salafatun haqqun ala allahi aulu yace mutum uku haƙƙi ne Allah zai taimake su hakki ne Allah ta'ala ya ɗora wa kansa zai taimake su na farko shine wanda ya yi jihadi don ɗaukakar addini duk wanda ya ba da rayuwarsa don addini ya ci gaba Allah ya alƙawarin zai taimake shi mutum na biyu bawan da aka ɗora masa fansa bawa ne ubangidansa ya ɗora maka kuɗi cewa kawo ka za ka fanshi kanka Allah ya alƙawarin zai taimake shi mutum na uku mutumin da ya aure don ya kare shi kam wannan rayuwar wannan rashin tarbiyyar wannan ya juju wa majujin da suka fallo suka shigo cikin gari wannan gidan shedan ba kyaure social media din nan shi kam yana so ya haɗu da Allah lafiya ita kam tana so ta haɗu da Allah lafiya tana so ta je gidan miji da mutuncinta mutum uku Allah ta'ala ya alƙawarin zai taimake su da gaskiya ko wanda ya aure dan kada ya sauka da kan hanya a gurguje saboda lokaci abu na uku daga cikin abin da ya sa wato daga cikin me ya sa za ka yi aure ko ba komai auren nan bin umarnin Allah ina jin kuma za ka zama ɗan cikin mutane na gari a rayuwarka ka ji kana so ka ba Allah ko da ba wayancan guda biyun na farko da muka ambata mafi karanci ya kai bawan Allah ne kana so ka zama cikin masu biyayya ga Allah Allah ta'ala ya ce fankihu ma qaba lakum min nisa kaga umarni ne Allah ta'ala ya ce ku auri ma qaba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba' hunna libasun lakum wa antum libasun lakum Allah ta'ala ya ce hunna libasun lakum su mata sutura ne rufin asiri ne kwanciyar hankali natsuwa ne gare ku kuma nutsuwa ne da kwanciyar hankali gare su. Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya yi wa ɗan adam falala a tsakankanin halittunsa sai ya shar'anta masa yin aure cikin abin da in kai shi ka bi umarnin Allah akwai aure. Allah ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin ya tafakkaru Allah ta'ala ce daga cikin ayoyin da suke nuna akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halicci matan ku jinsu daga jinsu min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai Allah ya ce taskuru ilaiha dan ku samu asakalu natsuwa kaga daga cikin abin da aure ke sabarwa yana samar da natsuwa sannan Allah ta'ala ya sanya mawadda wa rahma ya sanya kauna da tausayi a tsakankaninku inna fi dalika da ayatin da kawai ya tafakkaru annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi yake cewa duk wanda ya aure faqad istakmala nisfa imani to lalle ya cika sherabin imaninsa falyattaqillaha fi nisfi baqi ya ji tsoron Allah wajen rabuwar rabu yanzu da zarar wa ya sunanta Fatima ko tana yin aure istakmala nisfa diniha ko imaniha yanzu imanin ta rabi ya cika a kuma rabin za ta ta gwagwarmaya ta gaya za ta ta tsoron Allah a rabin wannan yana daga cikin falalar da Allah ta'ala yi wa ɗan adam kai in ba dan adam ba kaga yana da wannan ka taɓa halartar ɗaurin auren aljihu ka taɓa jin ka taɓa halartar ɗaurin auren dabbobi babu dan adam ne kawai shi ne yake da daraja da kima da martaba a wurin Allah Allah ya masa wannan falalar ba na kawai mutum ba zai ga mace a hanya kawai kama ta sufi sufi ba ko kawai ita ta zo ta ga namiji kawai ta kama shi ta gaba da shi ba dan adam ne kadai Allah ta'ala ya sa masa tsari da dokokin ya san ban sha'awa da ban kai ya gani aka ce to ga magabatar ta ce san yadda aka ce to ka hasa daki ka hau kaza ka hau kaza ka hau kaza jama'a su shaida in an gan shi da ita an san matarsa ce in an ganta da shi an san mijinta ne ba tuhuma ba zargi ba kaza in sun haifi ‘ya'ya masu lasin ne ba shegu ba ne yara su sakata su wala cikin yara su je makaranta su yi yawo a layi ba mai tsangwama su ba mai jifan su da wata kalma da bata dace ba dan adam shi kadai Allah ta'ala ya karrama ya masa wannan baiwa amma ka kalli duniyar dabbobi yadda suke rayuwa shi yasa da an ce dabba ne kai an gama an gama cutar da kai kalma zagi mafi muni a ce ma dabba domin kai ba ta kalifanci ba kan aka ce dabba ya ba ta kalifanci kai ba wata shari'a da take kan a cikin wannan kamewar in aka yi aure kaga dai shi namijin da ya zo ya auri mace ya taimaki kansa ya taimake ta ya kame kansa daga zina ya kamar da matarsa kaga abu na biyu ya rinsa ganinsa ya taimaka mata ta rinsa ganinta ya ba wa al'ummar da ke rayuwa gudunmawa da kariya daga zina da cakuɗewa da rikirkicewa nasaba domin ba dan ana aure ba Allah ba za ka iya gane waye dan gidan ku waye asalin ɗanka wa yanzu dabbobi wa yanzu in ka in kina da tinkiya ko akuya kina kiwon ta duk yayin da ta haifa an aka ce nemo baban sa an hada ki da aiki ce nemo baban sa an hada ki da aiki kaga daga cikin hikimar aure ba ta kuɗe wannan saba yanzu dukkanin mu in muka tashi daga nan ba da minti talatin ko awa ɗaya za ka nemi kowa ka rasa kowa ya shige gida kuma ba wanda ya shiga gida awa koro shi gidansu ne ko gidanta ne na aure ko gidan iyayenta ne su saboda haka wannan rashin cakuɗewar nasabar aure ya taimakawa haka sannan suka ce shi miji in ya auri mace to ya kuma taimakawa iyayenta daga fargaba da zulmi musamman a wannan rayuwar da muke ciki lalle kuna ba da tarbiyya ana kafa kafa ina zaki je a haɗa ta da yaro zakata ina gani ya naga kin dade kullum in dai iyaye sun san me suke yi sun damu da tarbiyyar yayansu za ga in dai ka kai kana da ba wai kana tsammanin za ta je amma baka yadda ba to sai wani ya zo ya ce bari ya ɗauke maka ita kuma ɗaukewa mai mukami ɗaukewa da kowa yana fatan ya samu irinta kai ma irinta Allah ya maka Allah ya ce muke ka yanzu kaga ba fargaba ba zulumi ka san tana gidan mace sai ki ji wannan sai iya in ita ce ma ta karshe sai ki ji wallahi yanzu kwanciya zan yi bacci har da mai shari wallahi wallahi yanzu ba ni cikin wata damuwa to din na auren da shi sai ka ji mace tana ana ce mata barka ana barka ana barka saboda akwai waɗanda sun gwanance sun kware wajen warware tarbiyyar da ka gina sun iya saƙa a mugun tsare suna nan kuma waɗanda suka fi ƙayatar da su waɗanda ba su lalace ba. Kullum farautar da suke su a farauto wadda ita bata iya ba, bata saba ba, bata iya ba. So ake kullum a dinga rutin ɗin yara in kana jin labari ‘yan hizba da suke zuwa operation musamman lokacin da ana zuwa operation hotels hotels in kana ji banda irin waɗanda ake suna da wani irin abu da ma za a iya za ta iya ce muke zan je gidan kitso ko gidan lalle an san wuni ake wala za a iya ɗaukan ta aje Abuja da ita jirgin karfe kaza a je a abin da za a bata abin da aka bata jirgin karfe kaza ya dare ta kuma ta zo da ne da ta daga gidan kitso take ko daga gidan kunshi take so abin ya wuce duk yadda kake tunani kamar yadda na sha faɗa cewa wato idan aka ce masu gini mutum dubu ne mai rusawa mutum ɗaya ne Allah saboda saurin rusawa sai ya tar da mutum dubu ɗaya to yanzu muna zamanin da mai ginawa ne mutum ɗaya masu rusawa mutum dubu ta kowace kwana da haka aure wannan wato banda su ma'auratan to wallahi hatta iyaye su ma abin ai musu barka ne kuma su ma wannan ta goma shin ya shafe su shi sa ku taimaka yarku ta zauna lafiya duk wani tsegume-tsegume da ƙananan maganganu ku daina ɗauka zamanta a gidan nan ya fi dawowa wajen ku in kuka riga kuka sallame ta yanzu ba ku da shiri na ta dawo in ta dawo ta dawo muku ba shiri za ta gaji da ku za ku gaji da ita in ma kuka ce kar ta koma sai ta zo tana jin haushin ku ce kun kashe mata aure kun hana ta kaza saboda rayuwar aure in dai dan adam ya fara ta to idan ka ga ya dawo gida kuma ya yadda zaman gidan ya fi to al'amarin a bincike shi eh so saboda haka lalle in aka samu mai mutunci yana kulawa a dinga jinjina masa iyaye irin na daji suna irin wannan aje ba wai don wani abu ba yana da kyau shi dinga kiran ku ya gaishe ku amma ku ji yar ku shuru bata kawo korafi Allah ya kamata ku dinga kiran sa ku ce ya ya gidan da kowa kalau to Allah ya saka maka da alheri Allah ya taya ka ruwa dinga ƙara masa ƙwarin gwiwa saboda dacewa da nagarin da ya san daraja da kima da kuma mutunta shi da kuka kuka dauki yadda kuke so kuka bashi samun wanda ya san wannan mutuncin shi ma a wannan lokacin abun tonawa ne in ka samu irin sarki shi dan dinga karfafa shi ita kuma ɗan ƙananan ƙorafi ƙorafi ta danne ta dan wanda zaka iya sharewa share mata a zauna lafiya wannan shine abin da ya kamata shine gaskiyar al'amari sannan shi yin aure musharaka ce wato mutum shi ma ya sa hannun jari ya ba da gudunmawa wajen yawaitar al'umman musulmi masu cewa la ilaha illallah aure yana da cikin wannan duk san da ke kin ba da wani na ga wasu daga cikin ku masu ƴaƴa biyar ƴaƴa bakwai masu goma ma ta'ala an barkace su da zuriya ne wannan hannun jarin da ta sa wallahi ba karami ba ne ƴaƴa goma su ba su fara haihuwa a hannun jari ce kullum alkawun din ce da lokacin da ya ce kare ce duk wanda ta yi sallah ce su ko shi ke ce sun sai an samu shi haihuwa ko wahala amma ladan da ke ai sun da wahala shi sa ladan yake da wahala yake da yawa